إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى العمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi mai suna al'aqidatul wasitiyya wanda yau muna ranar laraba ashirin da tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan uku watan shamsiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2022 wanda yau za mu tashi bayani ayoyin da malam ya koro a cikin wannan maudu'i wanda waɗannan ayoyin sun ƙumshi tabbatar da daidaituwar Allah akan al'arshi ma'ana isbatu istiwa'illahi ala arshihi ayoyi da suke tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa shi ne mala ya wa ƙauluhu da faɗar Allah ta'ala ar-rahmanu ala al'arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaita wacce ta dace da zatinsa a cikin wurare guda bakwai a cikin suratu a araf da kuma faɗarsa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi ma'ana wurare guda bakwai Allah ya tabbatar da wannan ko a cikin suratu a'raf shi ne na Allah yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyam a cikin ini shida thumma stawa ala al-arshi sannan ya daidaita akan al'arshinsa an samu ribi kenan wa qala fi surati yunus alaihi salam a cikin suratu Yunus kuma Allah ta'ala yana cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arsh ko inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyam a cikin ini shida thumma istawa 'ala al-arsh sannan ya daidaita akan al'arshi kaga wannan ma tana tabbatar da daidaituwar Allah akan al'arshi wa qala fi surati ra'ad sannan kuma Allah ya faɗa a cikin suratu ra'ad cewa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh Allah shine wanda eh ya daga rihin sammai ba tare da wani gimshiki wanda kuke gani da Allah ya tallabe sama ba ko akwai gunshiki da ake gani wanda Allah ya tallabe sama babu sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi kaga wannan ita ma aya ta tabbatar da daidaituwa Allah akan al'arshi wa qala fi surati taha a cikin suratu taha yace kuma ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi wa qala fi suratul furqan sannan kuma ya fada a cikin suratul furqan thumma stawa ala al'arsh ar-rahmanu fas'al madha bihi khabira kenan Allah subhanahu wa ta'ala thumma stawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ar-rahman fas'al bihi khabira da haka Allah mai rahma ma'ana ka tambaye shi labarin komi wa qala fi surati alif lam as-sajada cikin suratul jasada eh al-jasada eh yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh ko cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wama bainahuma da kuma halittun da a tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyami a cikin inin shidda sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi daidaita wacce ta dace da zatinsa haka cikin suratu al-hadid yake cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin inin shidda sannan ya daidaita akan al'arshi kenan waɗannan ayoyin duka sun zo wajen tabbatar da mi daidaituwa Allah akan al'arshi a cikin ayoyi bakwai daga littafin Allah. Duka waɗannan ayoyin da muka karanta ya zo a cikinsu tabbatar da mi daidaituwa Allah subhanahu wa ta'ala da lafazi ɗaya shi ne istawa al'arshi, kowace aya sai ka tashi istawa al'arshi ko? Yana wannan nassi ne ma'ana a cikin ma'anarsa ta haƙiƙa wanda bai ɗaukan wani tawili bai ɗaukan wata ma'ana tunda duka ayoyi in ka gane sun mastawa alal arshi sun mastawa alal arshi fi lafsin wahid kenan sun zo da lafazi guda wanda wannan yana tabbatar da ma'ana ta haƙiƙa kenan haƙiƙa Allah ya daidaita aka al'arshi ko daidaita wadda ta dace da zatinsa kuma wa kana arshuhu alal ma' al'arshin Allah yana a kan ruwa can saman ta bakwai. Da haka kenan idan aka ce istiwa wannan sifa ce ma'ana ta aiki tabbatatta ga Allah, kenan ya daidaita a kan al'arshinsa yadda ya dace da zatin shi, kamar sauran siffofinsa. A lugar larabci yana ɗaukan ma'ana guda hudu. yana ɗaukar ma'anan ala irtafa'a sa'ida istaƙarra istawa a yaren larabci yana ɗaukar waɗannan ma'anoni yana ɗaukar ma'ana ala da kuma ma'ana istawa da irtafa'a da ma'ana kuma sa'ida da kuma ma'anar mada istaƙarra wa'annan ma'anonin guda hudu suna gudana ma'ana akan gudanar da su ko fassara su a yanda magabata suka fassara alistiwa wanda ya zo a cikin waɗannan ayoyi masu daraja. Aya ta farko da ta biyu da ya ce, Inna rabbakumullahu ko? Yanan Ubangijinku, mahalicinku, wanda yake mai renonku da ni'imominsa wanda yake wajibi a kan ku bauta masa shi kaɗai to shi ne ya halicci sammai da ƙasa mana shi ne ya halicci halittu gaba ɗaya na sammai da kuma na cikin ƙasa da waɗanda suke tsakanin sama da ƙasa a cikin ini shidda shi ne suke cewa yomul ahad da yomul lisnaini wa arbi'a wal khamis wal jumu'a ko shi yasa waɗanda suke sun kafirce kaman yahudu da nasara suna ganin cewa kenan Allah ya tsaya ranar asabar da lahadi ya huta ranar asabar ya huta to shi da Allah ya ce wa masana maza min lugu babu wata wahala da ta shahe mu wadda ta sanya muka tsaya hutu Allah ya yi haka ne don a nuna muka duk abin da za ka yi karantarwa ne ga bayu su bi al'amurra a hankali ba wai gaba gadi ba in ka tashi abu ka sa gaba ka ce kai tsaye sai ka yi shi ko shi ne aka ce a ranar juma'a dukkan halittu suka haɗu sannan kuma a ciki aka halicci annabi adam salam sannan Allah ya daidaita a kan al'arshin shi ne ma'ana su mastawa al'arshi ma'ana ya ɗaukaka a kan al'arshin shi kamar yadda ya dace a kan min a kan ma'ana zatinsa yadda ya dace da zatin shi wannan shi ne mahallin shahidi na wannan aya ko suna cewa in aka ce masar al'arshi a cikin luga shi ne sarirul mulki gadon mulki ko amma abin da ake nufi da shi nan kamar yadda gama garin nasoshi suka nuna shi ne gado ne ma'abuci ƙahuwa yana da ƙahuwa wanda mala'iku ke ɗauke da shi yana zai zamanto kamar mi kalkubba kamar dai wata rumuwa ce ko kuma a ce wani abin nan ba shi haka ko wanda yake saman halittu gaba ɗaya a aya ta uku da yake ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati ko Allah shine ya daga sama akan ƙasa daga wanda yake manisanci kowa ya san tsakanin sama da ƙasa akwai nisa oh shi yasa ake cewa inda zaka rika hira ka rika hira sai kai shekara 500 kafin ka kai sama ta farko kabrin sama ta farko kana hudawa kana huda kafin ka bulla shekara 500 yanda yake tsakanin sama ta farko da sama eh, ƙasa da sama ta farko haka yake tsakanin sama ta farko da ta biyu haka yake tsakanin ta biyu da ta uku har zuwa sammai guda bakwai bigari amadin ta raunaha babu wani gimshiki da kuke gani wanda Allah ya sa ya tallabe sama babu shi a'a sama ta tsaya ne da ikon Allah ko tarawunaha wannan ta'akidi ne kaman kare ma'ana karfafawa ne na korami gimshikai waɗanda suka tallabe sama babu wani gimshiki sama tana tsaye ne da mi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wasu ke tana da gimshikai amma ba mu ganin su amma magana ta farko ita ta hi inganta cewa babu su ma kwata-kwata sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi kaga wannan shine mahallin shahid a cikin wannan aya mai girma tabbatar da daidaituwa magana akan sauran ayoyin kamar magana ne akan waɗannan aya da aka yi bayani kenan waɗannan ayoyin za mu fa'idantu da su gaba ɗaya tabbatar da daidaituwar Allah akan mi akan al'arshi sa daidaituwa wadda ta dace da zatinsa sannan a cikin waɗannan ayoyin akwai raddi akan waɗanda suke tawilin ma'ana alistiwa ma'ana suna cewa ma'anarsa shine alistila wal qahar ma'ana Allah ya ɗaukaka yarin jaya suna ganin cewa in aka ce Allah ya daidaita akan al'arshin sa kamar misali kenan in an ce daidaituwa kowa ya sani abinda an daidaituwa ko ina ka daidaita akan abu ko ka zamna ko ka tsaya sai suka ce kenan in aka ce Allah ya daidaita akan al'arshin sa tamkar an sufanta Allah da bayunsa da aka sai in suka zo wajen fassara alistiwa sai su ce ma'ana su alistila wal qahar ma'ana Allah ya ɗaukaka akan komi sannan ya rinjaye komi ba wai ya daidaita akan al'arshinsa ba to waɗannan ayoyin duka suna mai da raddi akan mi waɗanda suke irin wannan fassara wannan kenan wannan duka magana cewa da take batacciya kuma wadda ba daidai ba saboda huskoki kama haka na farko wannan tafsiri ne wanda aka kago shi ya saba ma tafsiri fassara na sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka zo bayansu wanda ya fara irin wannan tawilin su ne jahamiya da mu'tazila su suka zo da wannan tawilin sai suna ce maimakon su ce alistiwa sai su ce alistila a awul kahar ina ba ta amfahimta kuma wannan tafsiri na wanda yake abin mayarwa na biyu inda a ce abin da ake nihi na daidaituwa Allah akan al'arshi shine ɗaukaka akan mulki kenan da sai ya zamanto babu bambanci tsakanin al'arshi ko da kuma ƙasa ta bakwai da kuma dabbobi da dukkan halittu gaba ɗaya ko tunda dukkan waɗannan abin minin ɗaukaka ne akan gaba ɗayansu sannan kuma Allah ne mallaki wannan gaba ɗaya sai zamanto kenan ambata al'arshi sai zamanto bai da fa'ida idan an ce kenan Allah bai daidaita akan al'arshinsa ba kenan kaga sai zan babu bambanci tsakanin mu sama da ƙasa da kuma abin da ke ciki don Allah ne mallaki wannan gaba ɗaya da haka sai zaman to kenan an baton al'arshi bai da wani fa'ida na uku cewa lafazin istawa alal arshi ko ma'ana ya zo a cikin alƙur'ani da sunna bai zo ba a cikin lafazi guda na istawla alal arshi duka sun zo ne akan istawa maza alal arshi babu wani lafazi da ya zo a ciki wanda yake magana akan istayla alal arshi istawla alal arshi ballantana a fassara wasu nasoshin a ciki dukkan su waɗanda dalilan da suka zo suna tabbatar da daidaituwar Allah akan al'arshi sun zo ne da lafazi guda istawa babu wani dalili ɗaya daga cikin su wanda ya zo da ma'anar istawla ballantana a ce a fassara sauran nasoshin sauran ayoyin da istaula duka sun zo da lafazi guda ne na mi istawa na hudu ya zo da summa wacce take nuni akan tartib da kuma muhula ma'ana wani ɗan lokaci inda ma'anar istiwa ma'anarsa shine alistila alal arshi da kuma alqudratu alaihi da wannan bai yi jinkiri ba da ba a kawo maganar e ma'ana summa ko tunda aka ce baya an ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam sannan aka ce summa ko hadi summa din nan tufidu madha at-tartib wal muhla kenan bayan Allah ya halicci sammai da kasai bayan ya gama halittar su sa'annan sai ya daidaita akan al'arshinsa ko amma inda ma'ana istawla ce kenan ba za a zo da summa ba allati tufidu litartib wal muhla da mubasharatan sai a ce sumnastawa alal arsh ma'ana Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ko wastawa ala arshi da ba a kawo summa to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da suke mayar da waɗannan tawilolin da suke zuwa da su wajen tabbatar da wannan wannan kenan sai ayoyin da suke tabbatar da ɗaukakuwar Allah akan mi akan dukkan halittunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkan halittun tashi daga nan kuma can haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaku akan dukkan halittunsa yana saman halittunsa gaba ɗaya. Malaci wa ƙauluhu da kuma faɗar Allah ta'ala, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ko? Ni zan karɓi ranka sannan in ɗaukaka ka zuwa gare ni, wanda shi ke nuna kenan Allah yana saman halittunsa gaba ɗaya. Da kuma bar rafa'ahu Allahu ilai. a'a ba su kashe shi ba Allah ne ya ɗaga shi zuwa wajensa wannan na nuna kenan Allah na min saman dukkan halittunsa sannan ilaihi ya sa'adu alkalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah magana ko kuma magana mai kyau take haurawa kenan Allah yana ina yana sama haka aikin kwarai shike dokin wannan magana mai kyau ya haura da ita zuwa wurin Allah ya hama nubili ya hama nubinili sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba fir'auna yace ya haman ibnili sarhan ka gina min wani bene la'alli attali'u ila ilahi Musa wataƙila in leƙo wannan abin bautan na annabi Musa da ya ce abin bautan shi na sama, kenan ya ce a gina mishi bene wanda zai leƙo mi Allah subhanahu wa ta'ala, ko waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mi ɗaukakuwar Allah akan halittunsa gaba ɗaya yake cewa inni la azunnuhu kadhiba ina zaton annabi Musa ƙarya yake da yace Allah shi na sama haka Allah ce amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba ba sa ta'lamuna kaifa nazir shin kun amince ma wanda as-sama Allah kenan wannan ita ayatan na nuna Allah na saman halittunsa kun amince masa an yakhsifa bikum al-arda ya shahi ƙasa da ku fa idha hiya tamur sai ga ta tana mi girgizawa ab amintum man fis sama'i koko kun amince ma wanda as-sama an yursila alaikum hasiba ya aiko muku ma'ana iska mai tsananin kadawa fa sata'lamuna kaifa nadhir za ku sani yanda gargadi yake kenan kun ga wa'annan ayoyin duka su ma suna tabbatar da mi ɗaukakuwar Allah subhanahu wa ta'ala a kan halittunsa da ya ce ya isa wannan khitab ne magana ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga isa ɗan maryam alaihissalam da ya ce in nemi tawafika abinda mafi yawan malaman tafsiri suke a kai abinda ake nihi da alwafatu a nan shine bacci ma'ana zan sa maka bacci kamar yadda Allah yake ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut madha fi manamiha Allah shine yake karban rai lokacin mutuwarta da kuma wadda bata mutu ba a cikin baccinta daga suka ce inni mutawaffika anan ma'anarsa shine barci kenan zan sa ma bacci sannan in daga ka zuwa gare ni shi da Allah ya sanya mashi kwana ya kwashe shi cikin sai Allah ya sa akai sama da shi wa rafi'uka ilayya kenan Allah ya ɗauka shi ma'ana ya ɗaukaka shi zuwa gare shi a cikin sammai yana da rai wannan shine mahallin shahid na wannan aya shine tabbatar da ɗaukakuwar Allah subhanahu wata'ala bal rafa'ahu Allah ilaihi wannan raddi ne akan Yahudawa waɗanda suke cewa sun kashe Annabi Isa Masihu Isa dan Maryam shine Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin madha shubbiya lahum ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba da suke cewa sun kashe shi sun tsire shi wai shi ne sai ga an zo an yi abin nan kurwa an ma'ana ga shi na an buga mishi kusoshi an mishi abin nan wannan duka ƙarya ce Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba sannan kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu ne lokacin da suka zo su kashe annabi isa wanda a gaba wajen nuna inda annabi isa yake da ya je ya leko bai gan shi ba sai allah ya sanya mishi kamar annabi isa yana dawo sai suka tsammani annabi isa ne sai suka kashe shi shi ne suke cewa sun kashe shi ne allah ya ce ma qatalu wa ma salabuhu walakin mala shubbiha lahum har zuwa fadar allah wa ma qataluhu yaqina tabbas ba su kashe shi ba a cikin suratul nisa aya ta 157 to shi ne Allah ce bar rafa'ahu Allahu ilaihi a Allah ne ya daga shi zuwa gare shi Allah ya daga annabi Isa zuwa gare shi yana da rai ba su kashe shi ba wannan shine mahallin shahid saboda a cikin wannan aya akwai tabbatar da ɗaukakuwar Allah akan halittunsa saboda arraf'u ma'ana yana kasancewa ne zuwa mai sama ilaihi ya sa'adu ma'ana zuwa ga Allah ba wani shi ba yake haurawa alkalimu tayyib magana mai kyau kaman zikirin Allah kaman tilawa alqur'ani kaman addu'a wal amalu salihu yarfa'uhu kuma aiki nagari na kwarai shike daukar magana kwarai ya haura da ita zuwa wurin Allah ko ambaton Allah tilawa alqur'ani addu'a aikin kwarai shike haura ta zuwa wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dan dukan wata magana ta kwarai ba a karbanta sai tare da aikin kwarai wanda ya ambaci Allah ta'ala amma bai bayar da abinda Allah ya wajabta mishi ba wannan magana sai a maida mishi Allah ba zai karbe ta ba shi yasa Iyas bin Muawiya ke cewa walaula al-amalu salih lam yurfa'il kalam in ba don aikin kwarai ba da ba a ɗaga magana, magana ba zuwa ga Allah. Alhassan wannan kama Alhassan wa Katada suke cewa la yuqbalu qawlun illa bi amalin ba a karban duk wata magana sai da ni sai da aiki shahid a cikin wannan aya tabbatar da ɗaukakuwar Allah akan halittunsa da yace kuma ya hamanu bin li sarhan wannan maganar fir'auna ce ga wazirin shi hamana yana umurtar shi cewa ya gina mishi wani bene mai tsawo wanda ya huce iyaka wajen tsawo la'alle abulughul asbaba yace tana wa in kai ma'ana can hanyoyin sama ko ƙohohin sama asbaba samawa ƙohohin sama ko kuma hanyoyin sama da ƙohohin tafa abdali a ilahi musa sai in leƙo ubangijin musa da ya ce allah ya aiko shi ko kuma abin bautan shi yana sama da haka ya ce wa inni la'azunnahu kadhiba ina tsammanin wannan da'awa da annabi Musa yake yi cewa Allah ya aiko shi ƙarya yake ko kuma da'awar da ya ce abin bautansa yana sama ƙarya ne amin sai ya ce a mishi bene mai tsawo wanda zai kai shi can ƙohohin sama ya loƙo Allah tunda an ce Allah yana sama ka ji sakarci ko eh to da aka ce Allah wace mishi Allah sama ta farko yake saboda a cikin wadda aya ita ma akwai tabbatar da ɗaukakowar Allah da yake kuma a amintum ko kun amince kenan al'amunu kishiyan tsoro ne man fi sama wanda ke sama ma'ana kuna amince ma uqubarsa shine Allah subhanahu wata'ala ya kishife ƙasa a gare ku kamar hada shi da yake cewa la usalli banna kun fi jizo in nakhli ko wannan kenan da kuma a amintum man fi sama duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da mi daukakuwar ubangiji Allah subhanahu wata'ala sannan a cikin waɗannan ayoyin waɗannan ayoyin duka sun ambaci tabbatar da daukakuwar ubangiji Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ayoyin da suka gabace ta suka tabbatar akan daidaituwar Allah akan al'arshinsa bambanci tsakanin daidaituwa da kuma olo ɗaukakuwa cewa al'olowo yana daga cikin siffofi na zatin Allah ko kenan zatin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala amma alistiwa shi kuma yana daga cikin siffofi na al'af'al siffofi na ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ɗaukakuwar Allah akan halittansa wannan siffa ce tabbatacciya ga zatin Allah, sannan kuma daidaituwa wannan aiki ne daga cikin ayyuka na Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana fi'ilun min afa'alihi subhanahu wa ta'ala, Allah yana aikata wannan ne. wannan shine bambanci kuma Allah yana yin wannan ne da mashi'arsa son shi da kuma ƙudurarsa idan ya so saboda haka ya ce sun mastawa kenan wannan kuma ya kasance bayan halittar sammai da ƙasa ko sannan mala ya zo da ayoyi waɗanda suke tabbatar da ma'iyyatullahi li khalqihi kasancewar Allah na tare da halittunsa da iliminsa ko ma'iyya cewa Allah yana tare da halittunsa da iliminsa yace wa qawluhu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض الله شين يهل تسمي دقسة كما عند منفسر وأن في ستة أيام أتكين إني شدة ثم استوى على الأرش سنن يدي ديتا أكن الأرش ديتا ودتداتي دزاتنسا ya alamu ma ya liju haka ne ko ya alamu ma ya liju fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da ke shiga a cikin ƙasa wa ma ya minha da kuma abin da ke fitowa daga ƙasa Allah duka ya san wannan wanda wannan aya ina ganin baya ma mun fassara ta wa ma yanzilu minas sama'i da kuma abin da ke saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da ke haurawa zuwa sama wa huwa ma'akum Allah na tare da ku kaga wannan isbatu ma'iyya ma'iyya kenan Allah na ma'akum Allah yana tare da ku wannan shi ake cewa ma'iyya da Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku da ilimin shi babu wani abin da zai faru wanda Allah bai san shi ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku da ilimin shi yana kiyaye da ku yana halarce kuma mai shaida ne akan ayyukanku kuma duk inda kuke ko a cikin tudu ko cikin teku cikin dare ko cikin hantsi cikin gidaje ko cikin hilaye gaba ɗaya ilimin Allah subhanahu ta'ala ya kewaye da jinku da ganinku Allah subhanahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala yana sanin maganarku yana jin maganarku sannan kuma yana ganin wurin da kuke sannan aya ta gaba ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا ثم إنني وقوله إنني معكما أسمع وأرى وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون و واصبروا إن الله مع الصابرين وإن دك أيوين وإن سكي تبت الدمعية ما يكون من ندوى ثلاثة با وأن دزاسي غانا وتأسرتي متون أكو illa huwa rabi'uhum face Allah ne na hudu da iliminsa wala khamsatin ko kuma ganawa ta mutum biyar ta asirce illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidda tare da iliminsa ko wala adina min zalika ko ƙasa da haka wala akthara ko fiye da haka illa muhuwa ma'ahum face Allah yana tare da su da iliminsa aina ma kanu duk inda suke sun mai yunabbi'uhum bima amilu sannan Allah ya ba su labarin abinda suka aikata yawmal qiyama ranar qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai wa qawluhu da kuma hudarsa la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah na tare da mu innani ma'akuma Allah ya ce ma annabi Musa da Haruna lalle ni ina tare da ku asma'u ina jin duk abin da za ku faɗa da abin da za a faɗa muku wa'ara kuma ina ganin duk abin da Fir'auna zai aikata muku inna Allah ma alladhina taqaw Allah yana tare da masu taqawa masu tsoronsa walladhina hum muhsinun waɗanda suke masu kyautata kaga wannan ita ma aya tana tabbatar da ma'iyya ta Allah wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da ma'iyya saboda haka malam ya zo da waɗannan ayoyin kenan shahid akan waɗannan ayoyin shine mi tabbatar da mashi'ar ubangiji Allah subhanahu ma'iyyar Allah subhanahu wa ta'ala ko kenan waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna fa'idantar da tabbatar ma'iyar Allah subhanahu wa ta'ala, ita kuma ma'iya nau'i biyu ce, akwai ma'iya amma, kenan ma'iya ta gaba ɗaya, kamar yadda suka zo a cikin waɗannan ayoyin guda biyu na farko. Kenan an ce ma'iya amma shi ne kewayewar Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa, da iliminsa, game da ayyukansu na alkhairi da na sharri. da kuma saka musu akan waɗannan ayyuka nau'i na biyu akwai ma'iyya khassa shine Allah yana tare da bayunsa masu imani ko shine kasancewar Allah tare da bayansa masu imani wannan kuma ma'iyyar yana hukunta mi taimakon Allah da ƙarfafawar Allah da tsaro na Allah gawa bayansa masu imani wannan shine nau'in da ayoyin guda biyar suke eh, nuni a kai waɗanda suka rage bayan ayoyin nan guda biyu na farko waɗanda suke tabbatar da kewayewar Allah da dukkan halittunsa gaba ɗaya da ayyukansu na alkhairi da na sharri ayoyi biyu na farko suke tabbatar da wannan waɗannan kuma ayoyin guda biyar suna tabbatar da ma'iyya khassa lil ibadihil mu'minin kenan Allah yana tare da bayonsa masu imani da taimakon su da ƙarfafa su ƙarfafa su da taimaka musu da kuma tsare su wannan kenan wannan kenan kuma ina ganin ya kamata mu dakata sai Allah ya kai mu sati na gaba za mu tashi bayani akan ayoyin da mala ya koro inda suke tabbatar da maganar Allah cewa Allah yana magana isbatul kalami lillahi ta'ala haka abin da muka faɗi dai da Allah ba mu lada ku sakuran da muka yi Allah ya himbara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah